to ban san ko zan taya ku murna ne ba ko kuma zan taya ku kuka ne domin kuwa shiga takalifi ta wani bangare ana iya ganin shi abin murna ta wani bangare kuma aka lura da cewa yanzu fa an shiga mawuyacin lokaci wanda ba kowa ne zai ci jaraba ba kamar jarabawan makaranta za a shiga ba kowa kuma zai ci jaraba ba to kuma sai a ji mutum tsoro amma dai dole ne mu fara da nuna godiya ga allah ta'ala wannan da ya halitta kuma ya halicce mu mutane saboda haka a yi ka mutum wato ainihin babban daraja ne na farko duka gan wannan gamu to allah ne ya yi mu kowane da cikin kunan da ya gan shi yanzu ya kai shekarun takalifi din nan allah ne ya yi shi da ba a yi shi ba sam sam sam da ba shi kuma da an yi shi tuntuni da tuntuni ya wuce da kuma sai nan gaba za a yi shi da ba shi yanzu kuma na iwa ma ba a yi shi to allah ta'ala ya samar da mu daga rashi wannan abin godiya ne gare shi sannan kuma samar da mu nan sai ya yi mu mutane tunda za mu ga halittar allah iri-iri za mu ga dabbobi da tsuntsaye da kwari duk halittar allah ne in allah ya ga dama yana kamar yadda ya wa'annan halitta yana iya ɗaya daga cikin mu ko wasu mu da cikin irin wa'annan kasamtun allah ya yi ka mutum darash ta ka yi tun da in ya ga dama yana iya ka wani abu daban yanzu sauran halittu da muke gani ai su ma ba sun ga kansu ne kamar yadda muka kanmu mu kuma da muka ga kanmu a raye ai mun ga kanmu ne ku gaya mini an shawara ne aka yi da kai aka ce a yi ka mutum ka ce eh kaganka ne kawai Allah yi ka mutu to sai Allah ta'ala yi ka mutu sannan kuma wani ƙarin daraja a kan yin ka mutum shi ne yin ka musulmi wannan kuma ya fi ma a yi ka mutum daraja a yi ka musulmi ka fito da tsakanin iyaye musulmi wannan babban daraja ne domin kamar yadda ya zo a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa yana cewa kowane abin haihuwa ana halittansa ne bisa fitira ɗabi'a wato asalin halitta wato kowa musulmi ne ba kafiri samsam to amma iyayensa ne suka maishe shi ba yahude ko ba nasare ko kafir wato kowa musulmi ne ana yawansu musulmi ne amma in aka haife shi musulmi in ya fito to gidan da ya fito wajen iyayensa su suka nuna masa wani abu daban idan su yahudawa ne sai su nuna masa yahudanci in su nasara ne sai su nuna masa nasaranci idan su kafirai ne masu bautan gumaka sai su nuna masa irin wani to a ka fito tsakanin iyaye biyu musulmi wannan shi kun babban daraja ne wanda suka yarda da la'ilaha illallah muhammadu rasulullah suna sallah har ka sallah ilaha illallah muhammadu rasulullah ka san sallah ka san cewa ubangijinka shine allah kuma ya aiko da manzansa na ƙarshe muhammad sallallahu alaihi wa alihi ka san wannan ka girma a wannan gidan har ka je karatu har a koya maka fatiha ka iya ga cewa rabbani ba walan lalina ba to ainihin wannan daraja ne babba ka fito tsakanin iyaye musulmi kuma su koya maka musulunci to sannan kuma wani ƙarin daraja cikin wa'annan darajoji bayan an yi ka mutum an yi ka musulmi to kuma aka yi ka a cikin musulmin kuma mabiyin sahibil asirwar zaman ka fito a zamaninsa kuma ka san shi ne limamin zamaninka domin wasu da dama ba su san limamin zamaninsu ba wanda ya fito a zamanin wani limami da ya gabata ya kuma san limamin sama Allah don da yawa sukan yi zamani da limaminsu har ma su zama kusa da shi kila ma a gari guda da shi amma ba sun shi to ah, mu sai muka fito a a mawuyacin hali zamanin da limamin mu ma ba muna ganin shi bane amma kun mun san yana kuma amma cikin ikon Allah sai Allah ya fito da mu a cikin al'umman da ta san da shi wannan ba karamin daraja bane yanzu da za ka samu mutum da tsoho da gemu musulmi ka ya shekara 60 ko 70 ko 80 ka ce masa wane ne limamin wannan zamani sai ka ga bai sani ba ya ce kana nufin wanda ke ba da sallan juma'a a garin ce ba wannan ba shugaban wane ne shugaba a wannan zai ce to kana nufin wanda yake abuja ce ba shi ba wane ne wanda Allah ya ce abi a wannan zamani sai ce maka ayan ce abi annabi Muhammad ne sai mu ce ka eh haka ne to amma annabi ai ya ce bayan sa yana da yana da magada kowane zamani akwai magajinsa guda daya wane ne magajin annabi yanzu eh shiru ya ce ko ya ce maka bai sani ba ko kuma ya faɗi wani mutum ya ce yana tsammanin shi to kaga yanzu kasancewa akwai ka da shugaba wanda kake masa biyayya kuma kai imani da wannan duk da ba ganin shugaban kake ba ko da shugaban nan yana nan saman mai ba lare ne ka gan shi ba alal misali ah, mu a wurin mu muna bin marja'i amma ba lare ne ka ga marja'in ba ko ya san ka ko ka san shi ba to wannan wannan daraja bayan daraja ne da Allah ta'ala ya mana wannan ka kun ga dole mu yi murnan wannan sannan kuma yanzu murnan wannan zan ga zan muku na wannan rana da ya zama yanzu kuma kun kai shekarun takalifi don ana haihuwar mutum a ce ya fito bare ya to ya mutu a ciki ko kuma yana fitowa a yunkurin fitowan ya karu su da yawa wa'insu a jari a wajen haihuwa suna mutuwa to wani kuma yakan fito har ya kuka a ji karansa amma kuma daga baya a ce ya koma jarirai na koma kuma wa'i masu shan nono sukan koma ana nan ana nan ana nan kana nan da ka fito da ranka kana nan da ranka ga ran kama kama har yau ka kai shekarun da za a rubuta maka lada da zunubi ma'anan shekaran taklifi shine yanzu an ɗora maka alhaki an ɗora nauyi a kanka abinda aka ce wajibi wajibi ne ka yi in baka yi ba za a kama ka da shi abinda aka ce maka haramun haramun ne ka yi haramun ne ka yi shi in ka yi za a rubuta maka zunubi shine ma'anan takalifi ma'anan takalifi kallafawa kallafawa yana nufin tilastawa dole to da can kafin mutum ya kai takalifi in ya yi aikin lada ana rubuta masa lada don kowannenmu yana da mala'iku masu rubuta ayyukansa guda biyu ɗaya yana rubuta aikinsa mai kyau ɗaya mummunan aiki to in mutum bai kai shekaran takalifi ba duk aikin da ya na kirki ana rubuta amma in ya yi laifi ba a rubuta saboda shi ba ba kai shekaran da ake filasta mashi abu saboda haka a baya in ka yi sallah ka yi azumi duk ana rubuta maka lada ko ka karanta alkur'ani duk za a rubuta maka lada ko ka yi salati annabi duk za a rubuta maka lada ko ka yi to duk za a rubuta maka lada amma idan kai ma wani gwalo ko ka tsunguli wani to ba za a rubuta komai ba a da fa kenan amma yanzu in ka yi gwalo da idonka ko ka ko ka ko ko ka fito mutum da ake ha to za a rubuta ballantana ma ka yi zagi ko ka yi duka ko ka yi tsunguli to duk za a rubuta kuma in ba ka yi sallah ba za a rubuta in kuma ka makara har lokacin da ya wuce za a rubuta maka laifi in ka bari sallan subahi har rana ta fito za a rubuta maka kayi laifi in ka bari a zuwar ko la'asar har rana ta fada za a rubuta maka laifi in ka bari magarba ko isha suka kai rabin dare akan dare za a rubuta maka laifi ko ketowar alfijir to ko- ko ya zama ba ka yi sallah ba ko kuma ka yi ba a lo- ba- ba a lokaci ba to za a rubuta maka kayi laifi ko kuma ka yi wani mummunan abu wanda aka hana wanda a- a- a- wanda- wanda a shari'a aka ce maka wannan ba a yi to duk za a rubuta maka karo kayi wannan yanzu mala'iku guda biyu suna tare da kai duk inda kake ɗaya yana rubuta lada ɗaya yana rubuta zunubi da ko da ba ka da mai rubuta zunubi ko yana biye da kai shi ba takar- ba yi da takarda ba yi da alƙalami an ce to gashi ya yi- ya ya ya ya ya ya yi- ya yi gwalo ko ya yi ma wani wani abu sai ce sai mu yi cikin an yi ai shi ba ba ce mun rubuta mishi komai ba to shi kenan sai mai mai rubuta lada ita rubuta amma yanzu mai rubuta zunubi ma zai rubuta to kun ga wannan ya nuna kenan ta nan ne za a ce to yanzu ana jin maka tsoro yanzu komai da kai kai ana rubutawa yanzu ma'anan ma'anan takalifi ma'ana til an tilasta maka an tilasta maka yin wajibi an tilasta maka barin haram dole ka yi wajibi dole ka bar haram sauran abubuwa kuma na eh, ya rage maka kamar aikin da akan yi a sami lada da aikin da in an bari ana samun lada domin hukum- hukuncin shari'a guda biyar ne na ɗaya wajibi shine abin da shari'a ta nema ka yi dole na biyu haramu shine abin da shari'a ta nema ka bar shi dole to in mutum ya aika da wajibi yana da lada in ya bar haram yana da lada in mutum ya bar wajibi yana da zunubi in ya aikata haram yana da zunubi an fahimci wannan abinda ake ce ma wajibi in mutum ya aikata yana da mene ku faɗa mini in ya bari fa zayowa to abinda ake cewa haramun in mutum ya aikata yana da mene zunubi in ya bari fa yawa to sauran sai kuma aikin da ake ce mashi mustahabbi wato abu mai kyau shi ba a tilasta ba yana da kyau amma ba a ce dole ba in mutum ya aikata yana da lada in bai aikata ba ba zunubi sai kuma abin da ake ce shi mashi makaruhi wanda shi kuma shari'a ta ce ka bar shi shi ma amma ba ta ce dole ka bar shi in mutum ya aikata ba yi da zunubi amma in bai aikata ba yana da lada bari in tambaye ku menene mu- in mutum ya aikata mustahabi me me yake da shi in bai aikata ba fa ba zunubi ba zunubin ko ba lada ba zunubi in bai to abinda ake ce ma makaruhi in mutum ya aikata me yake da shi ba ba lada ba zunubi to in in bai aikata makaruhi ba fa yana da lada to wannan ke to yanzu- yanzu in- su wanda suke na dole na takalifi wannan da muka ce haram eh, wajibi da haram su ne na dole Wa- wa- wayannan wan- wannan an aikata a sami lada wannan an bari a sami lada wannan kuma duk lokacin da aka aikata musabi a sami lada lokacin da aka bar makaruhi a sami lada kaga ka sami daman kai ta samun ladar da ke baya ga wajibi sannan kuma idan kana son ka rage ma kanka lada sai ka bar musabi ka rage ma kanka lada in kana son kuma ka rage ma kanka lada sai ka aikata makaruhi ba zunubi amma kuma ka ka rasa kaya asarar lada idan kuma kana son kai ta ƙarin samun lada ba zunubi sai kai ta sai ka bar makaruhi ka aikata mustahabi bayan ka yi wajibi ka bar haram to yanzu ka shiga shekaran da ake maka wannan takalifi to ab- wanda- abin da ya rataya ga mutum in ya kai shekaran takalifi shine na farko ya san abin da ya hau kansa ya san wajibin da ya hau kansa wajibobi suka rika zuwa daga lokaci zuwa lokaci allah misali sallah sallah ita ce wajibin da zai zo nan da nan da farko akwai wani wani littafi na wani mutum wanda yake Bombay, ya- ya rubuta shi eh, a- a- a ma- a mazaban amani amma mukaddama din shi yana da kyau ya ce awwal ma ya ji alal mukallafi tasihu imani farko abin da ya wajaba ga mu- mu- mukallafi shine ya gyara imaninsa yawa sannan kuma ya san abin da ya hau kansa wato farko wato gyara imani shine imanin sai a ya- a- ya kwakwafa yanzu shi im- shi imani shine ka ka yi imani da cewa ubangijinka shine Allah la ilaha illallah ba wani ubangiji in ba shi kuma ka yarda manzon ka shine muhammad sallallahu alaihi wa alihi. to inda ma kana faɗa la ilaha illallah muhammadu rasulullah saboda ka girma kana faɗa ne to yanzu kuma tun da ka balaga to lalle ne ka sani kuma ka yarda ka ne ba kana yin na gado ba ne yanzu kana yi akan hankalin ka ya yarda inda za- inda za a tambaye ka a ce ubangiji nawa ne allah guda nawa ne in aka ce maka me yasa ka ce ɗaya ne sai ka ce saboda ba zai ya zama biyu ba bisa hankalinka ya nuna ka ba zai ya zama biyu ba domin da ubangiji da biyu ne da ainihin an sami rigima da komai ya wargaje in ubangijin sama daban na ƙasa daban ne na sama sai ki bada ruwa in ubangijin rana daban ne na wata daban wata na sai wani ya ɗauke nasa in wani ubangijin iska da ruwa daban-daban ne wani in ya ya turo wannan sai wannan ya turo wannan sai a sami rigima in kuma suna da yawa sai sun yi a saƙala sai sun yi wasu sun yi mitin sun ce to babban nasu sai sun kayar da shi sun masa jubi da ko da ubangiji na da yawa da an ga komi ya wargaje wannan da hankalinka za ka gane wannan ba domin babanka ya gaya maka ba. inda za mu tambayi mutum mu ce masa allah nawa ne ya ce ɗaya ne mu ce saboda mene ya ce haka baba ya faɗa to idan baba ya ce uku ne ba idan idan baba uku ya ce kaga zai ce uku ne saboda haka dole an ce maka Allah nawa ne ka ce ɗaya ne aka ce me dalilin ka ka- ka zama kana hankalinka ya nuna maka dalilin ba zai ya zama biyu ba da hankalinka ka gane an fahimta ai ba wai domin an wai ana faɗa maka ba ba don ko kuma karka ce aka aka faɗa a islamiyya a makarantar budiya haka aka ce mun an ce mun Allah ɗaya ne to kaga na'am an gaya maka a budiya ba mu ce maka ba a gaya maka ba to amma hankalinka ya karɓa ka yadda haka ne koko kana faɗa ne kamar a kukutu wani aku an ce ya iya karanta fatiha ya fi baragurbi iyawa fes ya karanta fatiha shi to amma shi bai san me yake karanta ba shi yana faɗi ne kawai din da ya ji mutane na faɗa to kai kuwa kana da hankalinka ka san me kake yi shine shine ma'anan ya- kyautata imani to an aka ce maka muhammad manzon allah ne na'am haka ne saboda ya zo da gaskiya ya tabbatar da ya zo da hujja wanda ya nuna lalle allah ne ya aiko shi ya zo da ya zo da alkur'ani wanda yake mu'ji- mu'jizan allah ka- zancen allah wanda babu kamansa har yanzu alkur'ani na nan daram yadda manzon nan ya zo da shi ba rage ba ƙari wani bai isa ya ƙara ko ya rage ba kuma har yanzu ana nan an ce in wani ya isa ya zo da kamar alkur'ani har yanzu wannan ba kuma wanda ya iya kaga wannan ya nuna cewa daga wajen allah ne A- allah ke aiko annabi ba mutane ne sukan zama annabawa ba in sun ga dama mukun ba gaya muku wani kisa ko an yi wani fitaccen malami ana ce masa ibn sina malami ne mai ɗimbin ilimi yana da ilimi da yawan gaske kuma ya san sha'anin magani cututtuka an san gagara sai a je wajensa sai ya warkar da mutane da magunguna daban-daban har da masu ciwon taɓin hankali da masu ciwon shiga wani zautuwa don aka zo sai ya magance shi da masu ciwon jiki iri-iri gashi kuma malami mai- mai fikira mai yin rubuce-rubucen littattafai manya-manya har yanzu manya-manyan malamai suna suna karanta littattafansa to shi kenan yana da wani bawa mai masa hidima sai bawan ya ce masa gafata mala ko za ka zama annabi ne na ga ilminka da kake da shi mutanen tafiyan ko ka zama annabi kawai to da yake shi malami ne ya sa abin da ke ya gane wannan shi bawa ba yana da ba- ba yana da ba yana da ilimi ne bai san abin sai bai ci masa komai sai mishi shuru sai da ya bari da tsakan dare ana tsananin sanyi irin sanyin kasansu kuma wanda yake ba da wai aka iya fitowa in ana sanyi kawai sai ya ce mashi wane ya ce je ka ɗebo min ruwa je ka ɗebo min ruwa a waje ka dai ce je ka dai- ka ɗebo na ce me za ka yi da ruwa ana wannan sanyi sai ce ina so ne dai bawansa ne fa ina an nan da ya so akan je a so mutum a kasuwa ya mishi hidima me za ka yi da ruwa cikin wannan da ana wannan sai sai shi ina so ne dai je ka ɗebo man sai shi ni ba zan je in ɗebo ba- bawa kun san bawa a da can a mutum ba zai siyo bawa ne a kasuwa ya kawo shi gida ya rika mashi aiki to amma sai ce shi ba shi ba to wani wazan sai sai masa shiru bai ce masa komai ba can sai aka lokacin sallar su ba he sai ji ana kiran sallah sai ga ya tashi ya yi alwala zai fita sai ce ina za ka sai ce za ni masallaci sai ce ba ana sanyi ba sai ce to ai sallah ne za ni Sai ce to ka gani ni ɗazun da ka- ni da kake cewa in zama annabi ka gana ce ka je ka ɗebo mun ruwa ka je ka ɗebo to ka ga sallar nan za ka je ka san waye kira da aje ai sallah ɗin ya ce to annabi ne. kuma ka san tun yaushe ne ce tun shekara 600 ga lokacin da aka yi magana shi ibn sina an yi shi wajen shekara wajen 800 da suka wuce ya ce yau ka ga shekara 600 da wani abu da aiko annabi shi ya kira da ai sallah amma har yanzu ana an sa masa bashi to amma kaga kai da ka ce in zama annabi kaga na ce baka- ka ce na na ce ka je ka ɗebo ruwa ka kaki kaga ashe annabi ba mutum ke yin annabi ba mutum yake yin annabi ba Allah ne ba don Allah ne kiran Allah ne bayan za a ansa mashi a daɗe a ɗan ana ta biye da shi sai to kaga shi wannan ba sai ce eh ko ba zai ga cewa to kaga wani abu wanda zaka gane cewa shi annabi al'amarinsa ya bambanta da sauran mutane in in muku wani dan misali na har wala yau lokacin da aka- ni- wannan labari aka gama amma nuna min wani chinese a a ku- a kurkun kirikiri da aka yi ne a lagos wani chinese da ya shigo an kawo shi kurkuku sai ya ga ana sallah kawai sai ya shiga sai aka yi kurkuku sai ma sai ma sai aka daga sai aka kur aka yi. to shikenan sai wata ya ko a- a zuhur na can sai ya ga kuma ana yin wani sallah sai ya je shi ma sai ya sake to dai koma ɗakin su sai ga wasu ba su fita sun je yi ba sai ce ko ba ku je wannan exercise din ba ne shi ya ɗauka gwala gwala ne ana exercise in ka shigo kurkuku sai a yi maka sai a hore ka kai ta yin wa'annan sai ce ko ba ku je wannan exercise din ba ne sai suka ce ba exercise ba ne musulmi ne suke ai addinin su ne sai ce menene wannan shi bai- mutumin cana shi bai taɓa ganin sallah ba ya ɗauka tunda an kawo shi kurkuku kowa sai ya je shi bai sa abin da yake ba sai aka ce masa wani yan- wasu aikin su ba musulmi ba suka ce mashi ai wani musulmi ne suke yin sallah sai ya shu ya ce ya ma ake suke wannan sai aka aka ce ai su suna bin wani mutum ne ya ce wane ne wani aka ce mashi muhammad ce ka amma wani babban mutum ne tun da ya sa mutane suna irin wani exercise kaga wato kenan wani abu da in in abu na annabi ne na taba gaya ma wani kuma wannan wani shi ma muna tare da shi a tsare ne a a- a- sai na ce masa wani mutum ya bayyana yau shekara dubu da ɗari hudu da suka wuce har da yan ya ce allah ya aiko shi to kuma ya koyar da mutane abinda allah ya koyar da shi din yau akwai mutane akalla miliyan dubu ɗaya da ɗari biyar suna bin wannan mutum kuma suna wani nau'in ibada iri ɗaya duk duniya bai ɗaya ba bambanci kuma haka suke tuntuntuni har ya zuwa yanzu duk shekaru nan kana tsammanin wannan mutumin ƙarya ya yi shi mutum wani ba amerika ne ya yi shuru sai ce ka akwai ka da hazaka yanzu na gano wani abin da ban sani da ya ce bayar za a yi wannan mutumin ya zama makareci a ko da gani abin da za a ga gane cewa annabi annabi ne da a iya gane in za ka gane waɗansu abubuwan da suke ko da yake akwai annabawan da suke annabawa ne amma da yake an kauce ma koyarwansu za ka ga saɓani a abin da mutanen su suke cewa alal misali mun san isa annabi ne amma wanda suke bin shi suke rai suna bin shi yanzu su sun ce ubangiji ne aku musan musan musa annabi ne amma wanda suke rayawan suna bin shi yanzu sun ce su su sun ɗauka wani ne har mun san dawud da suleiman annabawa ne amma wanda suke rayawan suna bi da sun ce sarakuna ne su ba su san su ba mu ne muka san su mu kuma muka san darajojin wa'annan annabawa to sanin cewa muhammadu manzon allah ne za ka gane ne shi ma da hankalinka daidai gwargwadon gane to bayan nan sai kuma kasanto ya menene ya zama wajibi ka yi to wajibi yakan zo daga lokacin da kun ga yanzu sallah wajibi so biyar kowace rana a- a wayansu lokuta da aka aji sannan kuma ga azumi na tafi yanzu mun kai rabin sha'aban yan saura kamar kwana goma sha hudu mu fara azumi mai yiwa da yake da yake yau yau yau sha sha shida ko to saura kamar kwana goma sha hudu kila mu tashin azumi mai yiwa ranar laraba banda mai zuwa ta sama mai yiwa ya zama ɗaya ga watan ramadan in bai zama ɗaya ga watan ramadan ba to alhamis zai zama ɗaya ga watan ramadan to kun ga yin saura kamar kwana goma sha hudu kenan mu tashi da azumi to shi kuma azumi zai zama wajibi daga ketowar alfijir zuwa faduwar rana mutum ba zai ci ba ba zai sha ba da kuma wasu abubuwan da aka hana azumi wanda za ka san wannan kayi karatu to kun ga shi kuma zai zama wajibi duk har watan ramadan ya kare sannan kuma wasu wajibobin sukan zo ga wani a wani lokaci ba su hau wani ba su hau wani ba alal misali akwai haji yana hawa sai hau wanda yake da halin yaji ba zai hawa wanda bai da hali akwai zakka wanda take hawa wani mai dukiya ba ta hawa wanda bai dukiya bai da dukiya a wajen mu zakka tana hawa kan mukallafi ne a wajen sauran amawa suna ganin zakka tana hawa kan dukiya ne don haka suna fitar da ma jariri muka wurin mu jariri ba za a fitar mace da zakka ba saboda sai mukallafi ake fitar mace da zakka domin ita zakka akan akan mutum ta hau ba akan dukiya akan dukiya wanda mutum ya mallaka saboda ka shi ta hau kansa in yana da wannan dukiya saboda ka sai ya zama mukallafi to wasu yanzu abin da ya zama wajibinka shine ka san wajibobinka da abin da ya hau kanka saboda haka sanin wajibi mu kuma da sanin hukunci menene ya hau kanka mu kuma har wala yau a mazaban ahlul baiti muna da wani ƙarin shar'i za mu yi da ya maka shine sai ka zaɓi wane ne za ka yi koyi da shi ana koyi da mujtahidi ne shine malami mai tsoron allah mai ilimi mai tsoron allah wanda ya tara sharuɗan a koyi da shi wanda kamar da imam sadiq yake cewa duk wanda ya zama daga cikin malamai mai sifa kaza kaza kaza a ciki akwai ilimi da rashin bin san rai da rashin saba ma ubangiji to ya hau kan sauran mutane su koyi da shi to ya ake gane marja'i ba mutanen gari ne suke cewa wane marja'i ne su maraji'ai ne suke cewa wane marja'i an fahimta ai ba in mutane ne muka ce waye mala ai sai su zaɓi don da suka gada to idan an ce mutum ya kai matsayin a ce mashi marji'i ne shi to sai maraji'ai su za su ce wani ya isa ya shiga cikin mu to daga nan ne za a gane cewa shi marji'i amma ba mutane ne suke cewa shi marji'i ba to mutum ya kai ta in yana son ya ɗauki marji'i ya zama dole binciki wani marja'i zai koyi da shi to kaga yana da wani gaskiya zama shi a kan kansa yana iya gane marja'i sai da wani dalili da ya nuna cewa shi wannan marja'i ne saboda haka zai nemi shawara yanzu mu a nan ganin cewa mun sami ta goma shi mun sami baiwa da allah ya mana na musamman na gane mazhaban ahlul baiti mu mun gane wannan ne ta hanyar marigayi ayatullah al'imam al-humaini ƙuddisa suru lokacin da ya kira muka ji kiransa muka gan shi muka ga sifarsa ko a hoto na san wani yaro ɗan ƙarami ɗan wajen wata ƙanwata da ya zo ya dubi hoton imam humaini a ɗaki na shekarun baya ne yau ya fi shi ya kai shekara wajen kusan talatin talatin madadi sai ya ce man kawo wannan annabi ne aka yi ce wannan hoto annabi ne shi ne ci misa ba annabi ba ne wani jikan annabi mai bin annabi to kaga wato hoton hoton imam yana yana da wannan haiba din yana da wannan alaman kwarjinin kana kallon bawan Allah to sai muka ji kuma zantukansa muka ji abubuwansa sai muka ga cewa to lallai Allah ya karɓi wannan bawan Allah don haka kama kama har muka gano koyarwansa har Allah ya sa muka fahimci ashe annabi ya bar mazhaba da yake shi imam ya rubuta mu a wasiyarsa kafin ya bar duniya da alƙalaminsa ya ce muna alfahari da cewa mu mazhabanmu annabi ne ya kafa ta kaga kaga yana nufin wa'yansu mazhabobin aka bi sai ka ga wani ne ya kafa wani ne bisa fahimtarsa amma shi mu namu annabi ne ya sa foundation ɗinsa saboda haka mu muka muka yi ko- muka yi rika koyi da imam khomeini amma ba imam khomeini ne kawai ayatullah ba ko zamaninsa bayan da ya nasara a juyin juyin da aka samu a a lokacin mun da yawan mutane sun dauka ayatullah sunansa ne ma'anan ba a sani ba sai daga ba ake ce ai ba ayatullah ba suna bane mu- mukami ne akwai ayatullah da yawa ma ban da shi har da ma manya manya har da wani suka bi shi kama a lokacin za akwai akwai manya manyan ayatullah wanda yake sun girme shi sun wuce shi sannan muka ji labari da abu mu ba sani ba to saboda haka mu sai mu kaga ko da yake ya ya ya halatta kai koyi da kowane ayatullah da kaga dama amma mu sai muka ce lallai da imam Khomeini za mu yi koyi to sannan kuma ma- imam Khomeini ya wuce yanzu yana da magaji shine ayatullah sayyid khamenei da yake akwai littafi ko da aka bayar ko an ba ku an ba ku littafi wannan an yi an yi bisa ɗabiƙin ah, fatawan samatar marji dini al'ala sai da abul qasim al-ku'i wannan an yi bisa dacewa da fatawoyin sayyidul ku'i ne lokacin shi ayatollah al-khudi ya shahara sosai ya fi kowa yawan mabiya a lokacin da imam khomeini mu muka ji labarin sai aka a lokacin aka ji labarin sai da kuɗi da yake abin da ya shafi su sallah da azumi da irin wannan kusan duk ɗaya ne ba wani marji ma- kowane marji'i zai zama ɗaya ne sai dai idan fa- idan da za a ce sai eh, khamenei ya ba da wata fatawa ta bambanta da s- na sayyid ruku'i to da ainihin na sayyid khamenei za a bi. an fahimta amma kusan da- abi- abin da sayyid ruku'i ya faɗa shi shine aka- ab- abin da ya shafi sallah duk ba bambanci da na sayyid khamenei duk ɗaya ne inda aka duba na sayyid khamenei za ka gudu abu ɗaya ne amma mai yiwa in ka in haji ya kama ka za ka je haji to kila bambanci al misali in ka zo yanka rago za ka ga cewa shi sai ayatollah eh, imam kumaini yana ganin ranar farko ya fi lada har zuwa daren rana kuma shine fatawan ayatollah eh, khamenei ranar farko ya fi lada har zuwa dare amma sai da kuɗi yana ganin in dare ya yi gara ka bari sai rana ta biyu yini na biyu ya fi daren farko lada shi yana ganin a yi da rana ne to kaga in ka je in ka je yan karagonka ya dare ya yi in kana bin sai da kuɗi sai ka bari sai da safe don ka fi samu lada in kuma kana bin sai da ah, kumaini ko sai da ah, sai da ka'id alhamana magajinsa ko cikin dare sai ka yanka ragonka to da zuwa ne irin dan bambanci da aka samu na fatawan mu sai dai dan kaɗan ne galiba saboda haka yanzu ba da- ba laifi da wannan littafi wanda yake aka yi aka yi shi bisa mutabaka da fatawoyin sayyidul khu'i wani babban malami wanda yake- yana yana da- wanda ake ake yaba masa cewa shine ma ainihin kawai a cikin maraji'ai wanda aka san yayi dukkanin bincike-bincike na waje a karatutukan nan da yawa su kan yi ba su karasa ba amma shi sai da ya karasa duk to kuma ya yi shekaru har tis'in da wani abu kafin a- a- Allah ya masa rasuwa yanzu kuma akwai almajiransa birji ko'ina to eh, kun ga wannan mu a wajenmu lazim ne ya zama kana bin malami mai rai shi sai da kuɗi ya riga ya rasu amma akwai a- wannan wannan wannan malamin da ya rubuta wannan ya rubuta ne bisa ga dacewa da fatawansa amma ba laifi da wannan ko ba lura ba laifi da da shi ba lalai sai dun batun sallah ne ba laifi da wannan idan nan gaba dole za ka yi karatu za ka san cewa eh, ayatullah din da kake bi in yana da wani ra'ayi daban akan wani abu wanda ya saba mana sauran ah, malamai to nasa za ka bi lazim ɗinka ne saboda mu wajen mu dole ne ya zama kana da madadin da zaka bi kun ga a ciki da yamsa yake cewa mu- mu- mu Allah ya mana baiwa mai yawa waɗansu mutane ba haka suke ba za ka ga su musulmi ne amma inda aka ce waye malamin ka kawai zai ce ba za an baki buri kai kuma ba yan zawai ne kai kuma fi ba iya kowa ne sai ka ga to kai ba alo baki to haka ne za ka ga malaman su daban-daban shi bai san ma'anan malami ba ya ɗauka kuma tana yi wa malaminsa an baki bude din ra'ayi ta faɗa ra'ayinsa kawai sai a ce mishi malam mu kuwa muna da ƙa'ida ba kowa mai suna malami ake bi ba ana bin wanda ya kai matsayi ne da ake ce mashi marji'i wanda za a koma gare shi kuma kaɗan ne irin wa'annan a duniya kaɗan ne kuma su kaɗan ɗin su suke gane wanda ya shiga cikinsu ba sauran mutanen gari ne za su ce wane ne malam mutanen gari ne sai su zaɓi da suka gaya musu amma su malamai ɗin wa'annan ƙalilin ne su suka gane ɗaya daga cikinsu ya wani ya isa ya shigo cikinsu sai su ce wane shi ma ɗaya daga cikinmu ne mu malamai irin wa'annan suka ce wani ɗayan mu ne to ya sauran mutane za su gane cewa shi ma ya kai wannan matsayi sukan gano wannan ne ta hanyar suluk ɗinsa da ilminsa da ayi da ɗabi'unsa kuma akan akan ma cire mutum ayatollah taka ɗin nasa akan cire don yana iya waye wani abu a gane cewa bai cancanci wani ba sai a ce an cire sai ya zo to zai zan ba za a yi koyi da shi ba to yanzu kun ga abin da ke gabanku shine yanzu kun san cewa ana rubuta muku ayyuka saboda haka yanzu me ya kamata mutum ya yi yanzu da a ce muƙaddara a ce mala'ikun nan da suke biye da mutum da a ce za ka ga wani mala'ika yana kallon ka lokacin sallah ya yi sai ka ga ya yi haka ya ɗauko biyuransa ya zura maka ido in kana alwala sai ka ga yana in ka wanke fuska sai ka ga in ka wanke hannu daidai sai ka ga haka in kuma ka wanke hannun ba daidai ba kai daga ƙasa zuwa sama sai ka gaya wani to ana nan in ka kammala ka zo ya tsaya na kallon in ka yi rukudu ka gaya kana yana in an kammala ya ka gani ya za ka kalilin shi sallah ai ka dunga yi kana ta kalele cewa kana yi kana karo ko kuma da za ka ga da za ka ga mai kana da rarraku ko kana wani abu bai dace ba ka ga mai rubuta zunubi ya dararo maka harara in maka wani jan ido ka ga ya ɗauko bakin littafin su ne dararo maka yana yana kome da kai ya ka gani ai ba za ka yadda ka yi kai wani laifi ba ko kuma ba za ka yadda ka fasa wani abin aiki in kirki ba tun da kana kallon su to ko da yake ba ka ganin su to amma tun da ba ka ganin su tambaya ba su nan kenan ina tambayin ku ne in ba ka ganin mala'iku ba mala'iku kenan yawa don dama ana gwada ka ne shi yasa aka ɓoye maka su to kuma su mala'ikun nan su shaida ne allah ya fi su sani abin da ke zundun da su akwai abin da ba su sani shi mala'ika akwai abin da ba ya sani idan in kai wani abu da wani dalili shi bai wa ba zai gano dalilin ba shi zai rubuta abin da kai ne amma shi allah ta'ala ya san abin da kake shiryawa a zuciyarka saboda haka ya sa su ne don su zama shaida domin gobe kiyama duk abin da ka aikata za a fito maka da littafin nan ne a haɗa maka a miƙa maka a miƙa duk abin da ka aikata ne ka duba za ka ga cewa ba a rage komi ba ba abin da ka yi wanda ba a rubuta ba har ma mutum ya rika cewa ka me ya sami wannan littafi ne ba ya tsallake ko ɗan ƙarami ballantana babba wato na laifi ke in aka ce rannan ka yi harara ko ka yi gwalo a duhu ko ka yi sai ga a rubuta sha me ya sami wannan littafin ne amma da na abin kirki yana son ya gani sai ka gaya ta mara ya ta in ko mara kyau ne ba ya so ya gani amma dai shi ya makansa abin da ya aikata shi aka rubuta masa ba a masa ƙari ba a masa rage saboda haka yanzu tun da ka shiga takalifi dole yanzu ka- ka- ka- ka- ka- ka sa a zuciyanka kana tanan ana fa ganin ka da abin da kake saboda haka ka ƙara aini ke aikin kirki ka bar mummuna to akwai akwai haƙoƙi daban-daban dole ne in kana karatu za ka ji haƙoƙi akwai haƙƙin ubangijinka wanda ya halicce ka za ka bauta masa akwai haƙƙin annabinka za ka bi sunnansa akwai haƙƙin imamin zamaninka za ka yi ɗaya gare shi akwai haƙƙin iyayenka za ka yi biyayya gare su a yau haƙƙin malamanka akwai haƙƙin yan uwanka akwai haƙƙin abokanan zamanka akwai haƙƙin mutanen da kuke duk ga su nan duk za ka san haƙƙoƙi daban-daban kowa ka yi ta ƙoƙari ka ba shi haƙƙinsa baka ci haƙƙin wani ba to wannan shine ake nufi da kali- takalifi Mu- muna fata allah ta'ala da ya sa kowa kai wa'annan shekarun takalifi din nan allah ta'ala ya muku albarka Muna roƙon allah ta'ala ya albarkace ku ya sanya albarka a takalifin ku ya sa kuma ku ci jarabawan da kuka fara allah kuma ya tsawaita rayuwanku ya kyautata aikinku ya kiyashe ku miyagun ayyuka ya sa- ya sa ku gam da katar da- da kyakkyawan aiki kuma da yake la mahalata an san koya ne ne ne kowa ya san akwai mutuwa to mutuwa kan tun da ta zama lazim fatanmu ita ce allah ta'ala ya sa in mutuwan ta zo ya zama an yi an sami kyakkyawan nasara ya zama za a je gobe kiyama